أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne mukan hada wannan guri domin ribantan daman da ya bamu a yau talata 29 ga watan al-muharram shekara ta 1443 wanda ke yi daidai da bakwai ga watan tara shekara ta 1200 shekara ta 2021 ta 2021 kuma muna na cikin littafin annazmul habir cikin wannan daura tamu wannan kuma shine darasi na bakwai insha Allah ta'ala matashin karatunmu al-muhkam wal mutashabih fil qur'an wannan karatu gaskiya yana da matukar muhimmanci wajen tafsirin qur'ani yana da matukar muhimmanci wajen abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a domin ta hanyar mahukam ne ake iya fahimtar ga ayoyin da aka yi za a yi aiki da su ko kuma ba a shafe su ba da mutashabi amma ta bangaren waɗansu ma'anona kamar yadda malamai sun yi ƙari juna ilimi menene ma'anar mahukam menene mutashabi to malam ya fara da cewa wal ayu fil kitabi minhu muhkamu wa minhu zu tashabuhin la yu'lamu to ayoyin alkur'ani dangane da abin da suke karantarwa akwai wuce karara za a iya fahimtar ma'ananta akwai kuma wuce take ba za a iya fahimtar ma'ananta ba sai dai a fawwala ma Allah ko ya bar masa sanin mun fahimci wannan ko to shine malamin yake son ya nuna mana wal ayu fil kitabi kaga ayoyin alkur'ani filkitabi a cikin alkur'anin lafazin al'ayu jam'i ne na al'ayatu ka iya cewa al'ayat ka iya cewa al'ayi duka ne sun tabbatu to wal'ayu filkitabi ayoyin alkur'ani a cikin alkur'ani ɗin minhu muhkamun akwai ɓangaren da ake ce musa muhkam ma'ana muhkamatul qur'an wa minhu zu tashabuhin da kuma mutashabihatul qur'an to dangane da ma'anoninsu malamai sun kan kawo maganganu da yawa kun gane ko labazin muhkam daga ihkam ne ihkam ihkam ma'anar ihkam shine hanawa ka hana wani abu ka hana wani ya aikata wani abu ko ka hana faruwan wani abu shine ma'anar ihkam daga filin a hakama yuhikimu ihkaman don haka ne ma ake kira linzamin dabba haka ma saboda linzamin nan na takura ta ya hana ta yin abin da ba a so ta aikata to labazin wannan shine ma'anansa na luga ma'anansa a istilahi wajen malaman ulumul qur'an idan sun ce muhkamat shine dukkan abin da ya zo na cikin alkur'ani ma'ana ayoyin alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuni akan ma'ana karara ba tare da wani boyuwa ba watan duk ayan da aka fahimci meye take nufi yanzu idan nace maka Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan zaka ce mene suna karanta da tauhidi ne to sun zama mukamatul qur'an sun zama mukamatul qur'an yanzu idan zan ce maka farihanun maqbuda zaka ce a tana karanta da menene abin nan jingina za a jingina a musulunci ko illa an takuna tijaratin hadiratan tudiruna bainakum zaka ce tana magana kan kasuwanci to duk ayan da ko hadisi da aka fahimci karar ga abin da yake karantarwa ana ce mishi muhkam jam'i muhkamatul qur'an mutashabihat kuma sun kaskashi biyu akwai mutashabihat lafzi akwai mutashabihat ma'anawi to galibi idan an ce mutashabihat wanda ke saurin gangaro mana a cikin zuciya shine lafzi mutashabiyat sune ayoyin da suke kama lafzi wanda sune wanda suke kama da juna kamar fa bi ayi ala rabbika tatamara fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kai ba kana akibatul ladina kanu min qabl kana aktharuhum mushrikin to haka zaka yi ta gani wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi zaka ga ayoyin nan iri-iri sun yi kama da juna wajen lafazi kun gane ko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard to duk waɗannan su ne muhkamat lafziya akwai kuma muhkamat ma'anawiya su ne ayoyin da ƙarraba za a ce ga abin da Allah ke nufi ba misali yadda Allah ya fauka idihim eh ka san yadu ma yaya hakikanin hannun Allah din yake ba wanda zai iya cewa to saboda haka wannan ta zama muhkama ayan mutashabiha aya ce wacce take ba a fahimci kararga yanda hannun Allah yake ba sai dai da ni da kai abin nema a gare mu shine mu fawwala mu Allah sanin abin kuma mu alakanta Allah da siffa mai kyau eh Allah yana da hannu amma ba mu san irin hannun ba to duk wanda ma ce zai faɗa wa ya taba gani ya taba ganin Allah ni zan iya siffanta hannunka kai ma za ka iya siffanta hannuna amma babu wanda ke zai iya cewa ga yanayin siffan hannun Allah ko kuma kafar Allah ko makamancin wannan to mutashabihat sune da wannan ma'ana ne malam ya kawo mana wa minhu zu tashabuhin daga cikin ayoyin akwai ayoyin da suke da ma'ana na boye wato ba a san hakikanin yadda suke ba la yu'lamu ba a san su ba kun gane ba a san ma'anonin su ba sai dai kawai a fawwala ma Allah kawai mun fahimci wannan ko da wannan ma'anan kenan akwai kuma waɗanda suka ce muhukamatul qur'an sune ayat ayoyi tabbatattu wanda ba share su ba mutashabihat kuma sune waɗanda aka share su ko dai tilawa ko kuma ma'ana ko kuma ma'anan da tilawa daga gabaki da amma anan malam da ya tafi akan muhkamat ayoyin da aka ake fahimtar abinda suke karantarwa karara mutashabihat ayoyin da ba a fahimtar me suke karantarwa sai dai a fawwala ma Allah abin kawai musamman ayoyin da suke magana akan siffofi ubaccin ko wafihi ayatun tadullu wafihi ayatun tadullu annama kullu alladhi bihi yakunu muhkama wafihi cikin alqur'anin ayatun akwai wata aya tadullu wacce take nuni akan annama kullu alladhi fihi cewa dukkan abin da ke cikin alqur'ani yakunu muhkam muhkam ne a cikin ayoyin alqur'ani akwai wata aya da take nuna ayoyin alqur'ani duka muhkamat ne kamar misali ayan farko cikin suratu hudu alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat bil ladun hakimin khabir ko to kaga uhkimat ayatuhu na nuna na nuna cewa duka ayoyin alqur'ani muhkamat ne shine wa minhu ayatun tadullu annama kullu alladhi bihi yakunu muhkama dalilin haza ayatun bihudi dalilin haka wata aya da cike cikin surutu hudu watan hujja akan cewa akwai ayan da ke nuna dukkan alkur'ani muhkamati ne ayan da ke ciki ayan farko da ke cikin surutu hudu kaga wannan bihudin wanda ke sakinul wasat ne ko eh nan ya ce min hudin ko to duka daidai ne min da min da ba'un ba saboda huruful jarri waɗansu suna mayyama waɗansu su wajen ma'ana alaika bistizkari hil ma'hudu alaika to ina zabarantar da kai ka lazamci bistizkari hi tunato ayar al-ma'hudu wacce aka santa ay al-ma'rufa bal fihi ayatun taqulu bal fihi ayatun taqulu takawwalu biha anya nan ne ko na'am bal fihi ayatun taqulu bi taqawwalu biha fa dhammanu jami'ahu tashabuha bal fihi ayatun kai cikin alkur'ani ma akwai wata aya ita ma taqulu biha wacce take bayani wata wanda ke cikinta akwai bayanin fa dhammanu jami'ahu wanda ta kunsar da dukkansa ta shabuha cewa mutashabih ne mana a cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke nuna cewa duka ayoyin alkur'ani mutashabihat ne kun gani na'am bari mu bude wannan na'am bal fihi ayatun wa qad qila biha to wannan ma'anar shine zai fi ko gaskiya bal fihi ayatun bari ma cikin alkur'ani akwai wata aya wa qad qila biha wacce aka ce cikin alkur'ani din biha at-tashabuha wata akwai waɗansu ayoyi da aka ce akwai tashabu cikinsu fadammanu jami'ahu sun wanda ke ya kunshi dukkansa ma'ana kamar yadda cikin alkur'ani akwai mutashabiha akwai muhkamat ayan take nuna dukkan ayoyin alkur'ani muhkamat ne to akwai wata aya ma take nuna dukkansa mutashabihat ne kai naka mai ce bal fihi ayun sammata a can wacce suka kafa hujja da ita e wanda ke wanda yake wanda aka kunsa bayani cikin su cewa dukkan alkur'ani mutashabihat ne kun gani daliluhu min qawli khallafil bashar khallaqil bashar daliluhu hujja akan cewa akwai ayoyin da take cewa duka ayoyin alkur'ani mutashabihat ne min kauli khallaqil bashar daga dai maganan mahalici ne mahalicin mutane ne gabaki da magad atabi suratin wahiyar zumar wannan ma din musuliya ce ai allazi kad atabi suratul zumar shine wanda yazo a cikin suratul zumar Allahu nazzala ahsan hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu qulubul ladina yakhshawna rabbahum hadda zuwa di karken aya waccan nan ayan tana nuna duka ayoyin alkur'ani mutashabihat ne wa ayatun wa ayatun tajma'u qad tajma'u alqismaini bi ali imran ad-dalil al-aini haka ne ko wa ayatun sannan kuma akwai wata aya qad tajma'u alqismaini wacce ita ma ta hado bangarorin guda biyu tana nuna wani bangare mutashabihat ne wani bangare kuma muhkamat ne bi ali imran ad-dalil al-aini to akwai addalil aini dalilin da zaka iya ganin shi karar akan wannan magana din ayar da take magana akan bangarora guda biyu duka a cikin alkur'ani bi ali imran ai fi ali imran tana cikin ali imran ne wallazi wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi kaga gashi nan bangaren yana nuna cewa akwai ayoyin da suke muhkamat ne a cikin alkur'ani kunna kuma kunna umul kitabi sune mafi galibi a cikin littafin a cikin alkur'ani din wa ukhar mutashabihat sannan kuma ko wani bangare mutashabihat ne so wacan nan aya ita ce aya guda ɗaya tilo da take nuna cewa wani bangare na ayoyin alkur'ani muhkamat ne kamar yadda wani bangare kuma mutashabihat ne mun bance nan ko Allah ya kare sari mana wal haqqu anna al kullu la yu'aridu ya la yu'aradu wal jam'u khairu ma yakunu yu'radu to ga ayoyi wancan ta ce duka yin alkur'ani tana nuni akan duka yin alkur'ani muhkaman ne wancan kuma tana nuna mutashabihat ne ga kuma ta aya ta zo ta nuna mafi yawanci su ne muhkamat waɗansu sauran kuma mara yawan su ne mutashabihat to a kama akwai tika da warara kenan ko a sai malam sai ce wal haqu zancen gaskiya annal kulla dukkan waɗannan ayoyin da ka gansu guda uku wancan ta ce ayoyin alkur'ani mukammat ne wancan kuma ta ce mutashabihat ne sai kuma ga wata ta zo ta ce mafi yawa su ne mukammat din sauran kuma kaɗan su ne mutashabihat wal haqu mafi a zancen gaskiya annal kulla la yu'aradu ma'ana la ta'aruba duka babu wanda ke karo da wani wal jam'u hada ayoyin a fitar da ma'ana guda ɗaya a jam'in ayoyin mana a hada ayoyin a fitar da ma'ana guda daya khairu ma yakunu yu'radu shine abinda za a mafi alherin abinda za a bijiro da shi tunda dai ayoyin duka musu muhkamat ne mabacin wannan ko to za a dauka ne aiki da su ga baki da ce fal kullu fihi muhkamul itqani fasahatan bil lafzi wal ma'ani fal kullu fihi muhkamul itqani dan haka fal kullu kaga dukkan ayoyin alkur'ani watan za a yi jami'i ne fina fita maka da mana guda daya wacce ta ce ayoyin alkur'ani mukamman ne to fal kullu dukkan ayoyin alkur'ani fihi muhkamul ittiqani akwai kyakkyawan tsari da tsantseni wajen zubin sa alkur'ani muhkam ne ta wajen lafazin sa wace aya ce zaka ga wata kalmar da ba ta ce ba ta dace ba babu to kaga ya zama mukammat kenan duk zubin ayoyin duka mukammat ne kun gane zubin harufansa mukammat ne zubin wasu sunan ma mukammat ne zubin lafuzansa fi'iloli da ke cikinsa sunaye da ke cikinsa harufa da ke cikinsa duka mukammat ne kun gane yago shine kitabun uhkimat ayatuhu an kyautata ayoyinsa ba wani baraka yanzu nan ni idan da zan yi magana da larabci zaka iya kallon magana ta kace kalma kaza da kasa ka kawo bai dace ba kalma harafi kaza da kawo bai dace ba amma alkur'ani waye zai gyara ciki ba wanda zai sai gyara ciki mu bin nan ko to ta wajen lafazin sa dukan muhkamat ne fal kullu fihi muhkamul itqani fasahatan wannan kuma na nuna fasaha ne irin na alkur'ani bil lafzi ta hanyar lafazinsa wal ma'ani da ma'anoninsa alkur'ani muhkamat ne dukansa yana da kyan zubi na ayoyi yana da kyan zubi na kalmomi yana da kyan zubi na fi'ilola da sunaye da harufa da wasu sila da komai nashi wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula kun bance wannan ko to Allah ka samu dace Allah kare ya sare mana wal kullu yubdi taratan tashabuha yan afwan akwai abin da nake son kawo akwai abin da ake ce mishi a tanafur wato ma'ana a larabci idan an samu haruffa aka samu kalma mafi yawancin haruffanta mafitan su kusan ɗaya ne to karke za a samu matsala za a samun illa rashin fasaha na kalmar kamar misali a hausa kai jan mutumin nan ka ɗauki jan sandan can ka kori jan akuyan can turmi tura kura kura tura turmi turmi turmi ture kura kura tura turmi ka kalmomi ne waɗanda suke da haruffa kusan iri ɗaya ko mafitar su kusan iri ɗaya ko yanzu nan ba za ka yi mamita sau biyar ba face ka yi inda inda to shi ko alkur'ani an sami irin wannan tanafur ɗin amma kuma babu matsala tare da karanta shi وعلى أمم ممن معك وأمم ممن معك وأمم ممن معك kaga mim wajen guda shida jire babu tanafur cikin sa kaga ashe muhkam ne muhkam ne yanzu duk wani mai tilawa da ya zo gurin ya karanta ya rera sai dai kaji imani na shigan na shiganka wa khairu jalisin la yamallu hadithu wa tadaddu yazadu fihi tajammula amma alladhi yahwi kilal amrayni haka ne ko wa kullu yubdi taratan tashabuha mithlu alladhi limuhkamin qulna biha wa kullu sannan fal kullu fihi muhkamul wal kullu yubdi taratan wal kullu kowanne daga cikin ayoyin alqur'ani yubdi taratan wani lokaci yakan bayyanar da ma'ana ƙarra ta shabuha yakan bitar da ma'ana taratan wani lokaci yubudi ta shabuhan taratan yawwa duka ayoyin alkur'ani wani lokaci za ka ga idan ka ɗauke za ga wani lokaci sukan bayyanar da ta shabu ma'ana wanda yake da ba za a iya fayyace ta ba akwai sanda za ka ga wata aya da kacin ayoyin alkur'ani ta zo da bayanin da ba fayyace ba dole a tsaya kawai inda alkur'ani ya tsaya kamar kisoshi yanzu an baka labarin ga yadda annabi adam da hawa suka sauko daga aljanna zuwa ƙasa koko mala'ika ne ya sauko da su zuwa ƙasa koko su ne suka hawa abin hawa suka sauko ƙasa an faɗa maka aka shi kenan suka shiru to akwai ta shafa a gudanar rage ba tunda ba a faɗa maka ga yadda zuwan su ƙasa ya faru ba kai dai kawai an ce ne an ce maka an ce su sauka ƙasa ne kawai da su da iblis kullum habita minha kada habita minha mun bance wannan ko yanzu waja'a rajulun min aqsal madinati waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a wayin shi sai da ta sai da ta ce maka habibun najjar waye ce wani nasi ne tabbata da haka na wani su ce shama'an to waye ce maka ina nasi kararraka alkurani ko hadisi da ya ce babu kawai sai dai mene sai dai harsashi to ko idan aya bata karar bata ce ba hadisi ma karar bai ce ba to kabar shi kawai shine huta haka nan kuma qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajr ma saqaita lana suratu an qasas wani ne wannan ana cewa annabi shu'aib to wace aya ce tace annabi shu'aib ne babu karara babu wani nasi sahihi da yace annabi shu'aib ne to duk ga sunan kaga da akwai tashabu a guraren shine ayi shine ayi ka gani yanzu annabi Musa yana nuna cewa annabi Musa da annabi Shu'aib sun yi zamani da yake nan ka gani to haka zaka yi ta gani haka zaka yi ta gani wal kullu yubdi taratan tashabuha kowanne wani lokaci zaga yana bayyana da menene tashabu mithl allazi li muhkamin mithl mithl allazi kai naka allati to allazi zai zai fi karfi mithul ladhi li muhkamin qulna biha to lamini sai da zuwa gare ta kenan mithul lati li muhkamin qulna biha misalin wacce muka ce cikin ta akwai muhkamat kaman kaman wanda muka yi bayani a can baya wacce ke nuna akwai muhkamat a cikin alqur'ani amma alladhi yahwiki lil amrayni haka ne amma alladhi yahwiki lil amrayni fa huwa ikhtilafun jaa fil qawlaini amma alladhi ya hawi kilallafu amraini sannan kaga lafazin alkur'ani daga cikin wanda lafazin alkur'ani wanda ya tattaro duka ma'anonin guda biyu cikinsa akwai tashabo cikinsa akwai kuma a wannan hikami fahok telefon shine sabanin da yazo shine sabanin da ja'a fil qawlaini yazo cikin maganganun guda biyu ya zo cikin maganganun malamai guda biyu wata ma'ana akwai wata aya wacce nan ne man sha'ul khilaf cewan cikin alkur'ani akwai mutashabihat ko kuma mutashabihat akwai muhkamat ko kuma babu muhkamat so akwai wata aya guda daya daga nan ne malamai suke fahimtar waɗansu ayoyi muhkamat ne waɗansu kuma mutashabihat ne an kaulihi subhanahu warrasikhun shine maganan Allah da Allah ke cewa rasikun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan ka je can kuma kun gani a can mun ga na baya kenan ko fal jullu qala al wawu fihi qad takunu mawdu'atan fi mawqihi fi mawqi istinafi fal kullu dukkan fal jullu mafi yawancin malamai sun ce qala sun ce al wawu kaga wawun din nan wacce Allah ke cewa وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون تواون دنن نو الراسخون ito wacce nawa din malamai suna da bazantuka guda biyu wadanda sun ce alwawu din nan istinafiya ce kun gane ko shine alwawu fihi qad takunu mawdu'atan fi mawqi istinafi watan faran magana shine istinaf alaihi fattaujihu gairu khafi haka ne ko to sun ce wawu istinaf ne aka shigar da ita alafa cikin lafazin fattaujihu yanda za a fuskantar da wannan ma'ana gairu khafi ba abin tsoro bane wal ba'du qala al wawu aslan atifa wadan sun ce a wawu harfu atifin ne kad ya'lamu ta'wil nafsu arifa kenan ashiran nan da take da ilimi ita ma ta sun ta'wilin qur'ani ma'ana wadin suka ce kun ga Allah ya ce a farko shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa afwan na'am wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah wama ya'lamu ta'wilahu babu wanda ya san fassaran alqur'ani illa Allah sai Allah shi kadai kun gane warasikhuna idan ka ɗauki wawun ɗin nan istinafiya ce watan wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah nan ma'ana ya cika warasikhuna amma su matabbata cikin ilimi ya yaquluna suna cewa ne amanna bihi mun yi imani da shi alkur'ani kullun dukkansa mutashabiha din da wanda da mukammat din min inda rabbina daga ubangijinmu ne Allah kun gane to sai ya zanto anan Allah shi kaɗai ke ɓantu da sanin ta'awilin Kur'an fasarar Al-Qur'ani ga baki ɗinsa su ar-rasikhun sun san kowane bangare ne tafsirinsa ba duka suka sani ba kuma sun fawwala sanin haka ga Allah shi kaɗai kuma sun yi imani da shi na biyu kuma wanda suka ce wawu din na harfa atfin ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warasikhuna babu wanda ya san fasalan alqur'ani sai Allah shi kadai warasikhuna kuma da malamai su ma sun san tafsirin qur'ani dukansa kun gani a idan ka dauki wawun din atifa kenan kun bambanci tsakankani ko wa alaikum salam ya ya shigo mana lokacin libti da mana sosai kwa saboda haka in ka zo sai ka tsaya in ka dauki wannan istinafiya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya nan sannan kuma sai ka in ka numfasa sai ka dako warasikhuna yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina idan ku ka dauki ta'atifa ce na warasikuna fil ilmi in ka dauka atifa ce sai zama ma ya alamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min inda rabbina wato mana sai ka hade kaga arrasikun sun yi tarayya da Allah kenan wajen sanin abin nan mutashi abin nan ta'wilul qur'an fasalan alqur'ani mun banci annabi abin ma'anan ko to almutashabi fi ayati sifat wannan kusan suna tarayya da baitin baya wa haƙiƙil maƙula fi sifati kun san dama mun ce akwai mutashabihat wal ba'd waɗansu malamai kada sun ce alwawu aslan atifa ita wawun din nan harfa atfin ne zai zama kenan an jingina hukuncin sanin fasaran alkur'ani ga Allah da kuma ar-rasikhun dukansu kad ya alamu ta'wila nafsun arifa ran da suka suke da ilimi su ma sun san ta'awilin Qur'ani bismillah sun san ta'awilin Qur'ani mun bance nan ko to akwai mutashabihat da ma'anar ayoyin da ba a fayyace menene hakikanin abin da Allah ke nufi ba su sun fi yawa ne ga mene su sun fi yawa ne ga ayoyin sifa ayoyin sifofi ayoyin da suke magana akan sifofin ubangiji shine malai ke cewa wa haƙiƙin maƙula ka tabbatar da maganan malamai fi sifati kan siffofi fa inna tafsilu fihi ya'ti to bayani akan sa zai zo dalla dalla ma'ana sanin mutashabihat waɗanda suka shafi siffofi na ubangiji wato ayoyin da suka shafi siffofi na ubangiji musamman suna daga cikin ɓangarora na mene mutashabihat ma'anawi atlik tashabuhan alal kaifiyya walta'lamil ma'ana bila bid'iyya to atlik ka sanya tashabuhan ma'anan tashabuh din alal kaifiya ga sifofin da suke nuna yanoyoya wato siffin ubangiji ga ayoyin da suke magana akan yanayi a hali abin nan sifa na ubangiji walta'lamil ma'ana ka san ma'anar bila bid'iyya ba tare kuma da bid'a ba fa ka san ma'anan ba tare da kai bid'a ba كقولي كقولي كقول مالك في الاستواء وهكذا فقس على السواء كقول مالك كما مثال مني فتود امام مالك يا bayar bayan an tambaye shi malistiwa wai shin menene Allah ya ce arramanu alal arshi istawa to ma alistiwa menene istiwa idan to sai malik ya ce alistiwa ma'lumun wal kayfa majhulun wa su'alu anhu bid'a eh an ce Allah ya daidaita akan al'arshi ya daidaitu ba a san yanda ya daidaitun ba sanin alistiwa daidaituwan eh sananne ne a yi shi ko wal kayfa majhulun amma ta yaya Allah ya daidaita akan al'arshin sa ba sani ba wasu walu anhu bid'a tambaya kuma akan wayaya ne Allah da daidaita kan alashin sa bid'a ne yanzu nan zaka ga yanda na zauna kan kujerar nan zaka ga yanda na sauka kowa nan na gan shi duk wanda ya zo a gabana na ga yanda ya shigo na ga yanda ya zauna ya tankwashe kafa ne ko ya miƙe kafa ko ban ce ne ko to amma shi Allah fa babu wanda ya san ga yadda Allah ya daidaita kan alashinsa sai dai kawai mu imani da haka wa haka za faqis dan haka kai kiyasin mutashabihat wanda ke nuna siffofi ko wanda ke magana akan siffofi na ubangiji su ayoyin da suke magana akan siffofin ubangiji dukkansu mutashabihat ne ma'ana ba a san haƙiƙanin siffofin ba sai dai da ni da kai mai imani da haka cewa Allah yana yin fushi alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim da ni da kai duka mun yadda cewa Allah na yin yarda radiyallahu anhum wa radu anhu Allahumma rdi bina Allahumma rdi anna ya arhamar rahimin to yaya ne yardan Allah take zaka ce an kure ni ga fushi na zaka iya cewa ga yanda nake yarda zaka iya cewa ga fuskata wai baka wajin rabbika dhul jalali wal ikram to amma ta Allah fa in ka faɗa haka kai ƙarya mun bance wannan kowa haka za faqisto da haka sai ka kiyasi akan ayoyin da suke magana akan mutashabihat ma'anawi alas sawa'i bisa ga bayani daidai cewa siffofin Allah eh an san siffofin amma hakikanin kaifiyan nasu ba wanda ya sani wannan shine abinda ahlus sunna suka tafi akai Allah kuma ya samu dace Allah shi mai jagora abinda Allah ya ba mu iko makanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk